بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na juma'a sha biyu ga watan rabi'in thani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da ɗaya ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al miniftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تعليف الدكتور إبراهيم بن آمير الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير kusan abubuwan da malam ya ambata mana da kuma wanda yake kan ambata mana to yana gazgata sunan littafin da ya sa da yake can miniftira'atis samawi na irin kirkire-kirkiren karerai wanda samawi ɓatacce ya yi wanda shi da kanshi ya tabbatar da cewa shi makaryaci ne a wancan karatu da ya gabata mala ya kawo mana samawi ya ce ya je aikin hajji ya shiga makabartan baki'a yana addu'a ga ahalil baiti sai ga wani tsoho shi wannan tsoho ya zo ya tsaye ta rusa kuka daga nan kawai sai ya kalli gabas ya kabbarta sallah ko sai ga wani askar da ya zo ya sa boot irin nasu na sojoji ya kutufo da shi ya sama ya juya ya kifa ya ci gaba da duka da zagi har ma wai shi samawai da ya magana wai sai sojan ya ce kai ma ka shiga tetayinka ba haka ba kai ma yanzu ana birkiɗe ka mai da kai outside down shi ne sai mala ya ce fala ya ma fi kalamihi haza min alkazibi wannan a bayyana ma wai wannan maganan ƙarya ne to ai ɓangarorin da za su tabbatar da ƙarya ce tsagwaranta ya faɗa abin ba ɓoye yake ba الذي يعلمه كل من زار هذه البلاد من المسلمين wannan abu ne wanda duk wanda ya taɓa ziyartar wannan gari na makka da madina daga cikin musulmi to zai tabbatar da cewa wannan abin da aka faɗi ƙarya ne hujjajen au mu'tamarin wanda suka je garin a matsayin alhazai ne da aikin haji ko ko umara za su tabbatar da wannan augaye rahom ko ma wasu wanda suka je ba aikin haji ba ba umara ba min ashabil a'mal wal hajat ga wanda wani aiki ya kai shi da kuma wanda wasu bukatu na yau da kullun suka kai shi zai fahimci ƙarya ne wannan mutumin yake tsagwaranta wa ma aktharuhum kuma wanda suke zuwa aikin haji da umara da wasu bukatu ne da kullum Allah ya yawa da su. Haisu yi ƙaddiro na bi kulli sinatin malayin, inda ake ƙaddara cewa kowane shekara ana samun miliyoyin mutane wanda suke zuwa wannan aikin haji ko umara ko wasu bukatu ne da kullum. Wa kulluhum, Mala ce dukkaninsu ya shahadu ويلمس ما يعيشه الحجاج والزائرون suna gani kuma suna ji irin abubuwan da alhazai da masu ziyara suke ciki min amnin wa aman cikin aminci da kula da amana na dukiyansu da rayuwansu da mutuncinsu cinsu da shansu da kowa da komi wanda ake masa a wannan garin ko baka taba zuwa ba ya taba zuwa ya maka bayani za ka san cewa lalle wannan ƙasa ƙasa ne na mutanen kirki masu mutunci wa rahatin badaniya wa nafsiya kuma gari ne wanda mutum yake samun sakewa ya kwanda ya bararraje ya huta sannan hankalin shi ya kwanta ba wanda ke tsangwamanka kun gano wannan za ka samu raha na jikinka ka shakata sannan zuciyanka ma za ta samu kwanciyar hankali an tariki ma yuwaffiruhu ad-dawla as-su'udiyya na irin kayan more rayuwa da inganta rayuwar mutane wanda wannan gwamnati na Saudiya take samun mu mutane as-sunniyya gwamnatin sunna as-salafiyya gwamnatin salafiyanji min marafika wa mansha'at na duk abin da kake so na inganta rayuwanka da tausasa maka da koma menene an samar da shi wa wasa'ilar haditha da kuma abubuwa na zamani fi mukhtalifil majalat a kowane fage kawai komi akwai la khidmatul hujjaj an yi wannan saboda hidima ne ga alhazai wa za'irin da kuma masu ziyara wallahi duk fannin da aka dauko aka ce za a bayyana maka irin yanda garin nan yake ko to fannin ya kai geji summa gano nan summa tajnidul quwwa albashariya fi dawlati lis-sahri ala taqdim kafat istishilati lahum sannan wannan daula na Saudiya sun yi amfani da duk wani irin ƙarfi da kowane irin yanayi wanda ɗan adam zai iya yi domin sauwaƙe ma al'amuran mutane ababen ci gaba na kawo ma'a husnul mu'amala ma'ana abin da mala yake nufi a nan akwai sojoji da 'yan sanda da jami'an tsaro a ko'ina an baza kuma an yi ne saboda inganta rayuwanka kuma sannan an horar da su irin yadda suke kyautata mu'amala ga mutane warrifki bihim da tausasa musu kun gano wannan da kyau ko hatta asbah da rihilatul hajji wal umra ashbaha ma yakunu bi nuzhin siyahiyya lima yulaqihi al hujjaj wal mu'tamarin yanayin zuwa aikin haji da umra da ma ziyara da ayyukan da wasu mutane kan je wannan kasan suke yafi kowane yanayi samun jin daɗi da kwanciyar hankali a ce irin masu zuwa yawon bude ido waje kaza yanzu ba gashi an ji yawon bude ido an sace wasu turawa ba a maka da madina babu wannan kowa yana cikin kwanciyar hankali da natsuwa ne duk wanda ya ce akwai wani abu na tashi hankali ƙarya yake kuma wancan maganin da yake faɗi an horar da jami'an tsaron akwai lokacin da muka taso daga mina za mu zo maka akwai tanti-tanti na sojoji a bakin hanya wallahi da gane mutanen a natsa suke kuma ba su neman sai horizon din kowa zai wahala ka ga soja amma dan sanda a maka ko madina inda ba babbacin kolo kolo ba ka ganshi da makami ko bulala bai da shi kun gano wannan da kyau ko waɗanda kawai ke ganin su da makamai sojoji ne su ma ba kowa ke da makami a hannun shi ba akwai lokacin da muka taho za mu wuce muna jin kishi ba ɗan ƙarami ba mu ko muna jiran sai mun zo a can gaba akwai inda famfo yake na ruwan sanyi sai mun kai wajen kawai sai ga tantin sojoji a nan nan muka ci birki kawai muka nemi a kawo agaji muka shiga inda sojojin suke dan tantin su muka ce ruwa muke so suka ba mu katan ɗin ruwan sanyi da katan ɗin lemu da katan na abinci suka ce gashi nan a tafi gano da kyau Allah sojoji ne Allah ya sa mu dace eh abinda kuke madariya wannan kuma wannan ta matse muku mu ba ruwan mu Allah ya sa mu dace an yi training din sa kan waɗannan abubuwan sun gogo min rahatin watma'aninatin saboda kwanciyar hankali da samun natsuwa duk aka samar da wannan kayan inganta rayuwa bi fadlillahi thumma bima tuqaddimuhu daula min hidimat Allah madaukin sarki ya kawo wannan saboda falalen shi da kuma abin da ita kanta daula na Saudiya take kokarin kawowa na hidima ga alhazai saboda inganta rayuwarsu Allah ya malam Allah ya azata ka gaje ka gani laifi za ka yi amma ka ga ɗan sanda ne zai tare ka amma yana lallashinka ba wanda zai duke ka ba wanda zai zaki ga sun yi tsanani ko to suna tsanani akan waɗannan da ake ce ma tukari amma in ba haka wallahi san ba sa wannan kuma tsananin ga su kansu tukarin fa ba a kowane majal ne suke yin shi ba ba a kowane waje ba ne wallahi tausasa wa mutane in ka ɓata za ka tsaya kai maɗan sanda magana zai nuna maka ko ina kake zo ka san ka ji amma wannan da suke da wannan ɗabi'an ne wadda ce wasu rufe ka da duka an gaya mai saudiya afirka ne amma rafida malice kaga su yan shi'a falkullu yi alamu annahu ahal shagafin shagabin wa ithara lil fitina mutane ne yan hamasa masu son su tada fitina a kowane lokaci ko ya san wannan wallahi ni na shaidi ta da hankalinsu guda ɗaya haka kawai jama'a ana zaune suka yi gayya suka shiga masallacin annabi za su rusa ɗakin aisha su haƙo kabarin annabi ku gano wannan da yau wai kabarin annabi dole sai da sojojin nan suka yi kamar da gaske sannan suka yi watsa su haka duk shekara suke ƙoƙari na su shiga baki'a sako kaburruka ba don tsaron da ke wannan wajen ba tsayen da mutanen za su haifar Allah kaɗai san yawan shi har da makamai da kafin a ɗauki mataki a kansu Allah suke shiga harami su yanki mutane haka suke yi Allah ya sauwaka malai ce khususan fi mawasimil hajji kuma sun fita da tsiyansu musamman a wajen taron aikin hajji وما هذا فالدولة وفقها الله تدفع شرهم بأيسر سبل Hali ce gwamnatin ƙasar Saudiya na tunkuɗe wannan sharri nasu ta hanya mafi sauƙi, wato ƙabilu sayyi'a bil hasana, mugun abin da suka zo da shi sai a fuskance su da abu mai kyau, ma hifzi hawa muhafazati ha ala amni hazihil bilad, a kiyaye garin cikin aminci da duk wanda yake garin. alladhi huwa wajibuha amama Allahi summal muslimi wanda aikin tara garin da amintar da garin aiki ne a hannun Allah ya danka shi a hannun musulmi suka tsaye wajen kulawa da wannan haƙƙi din amma wallahi duk shekara fitinan da waɗannan mutane suke ƙoƙarin tadawa a harami wallahi ba don Allah madaukin sarki na kiyayewa ba da yanzu ba musulmi ko ƙwaya ɗaya da yake sha'awan ya je aikin hajji wallahi da ba ko kwaɗe daga cikin musulmi wanda yake sha'awar yakin haji saboda fitinan yan shi'a amma tun da kake ba ka taɓa ganin wai an wani tashin tashina ba suna abin amma a hankali ake tun kuɗa abin har a baya da su inda su so samun su ne ko su so suke kullum aka zo masallacin nan sai an yi dambe an fasa wasu baki an karye wasu Allah abin da suke so kenan kullum haka za ta faɗa kawai ba sa son a zauna lafiya ko sallah ka zo ya ingije kai taka ka Allah shi kyauta ma'ala cewa haza amrun la yakhfa bihamdillahi ala kulli mubtala'in ala al-ahadath ma'ala yace wannan al'amari ne a fili yake ga duk wanda Allah ya taba nuna mai fitinan yan shi a koso daya wa ya'lamuhu ala wajhil khusus malayin al-hujjaj wal mu'tamarin ya ce sannan kuma irin miliyoyin alhazai da masu umara da suke zuwa wajen nan alladina ya duna hazihil bilad wanda kullum farin ɗango suke zuwa wannan garin fi kulli sanatin a kowane shekara fa alaman yulbisu hadal afakil athim to akan duk wanda wannan makaryaci mai laifi kokarin cuda mai al'amari sani'atar rafida to sai fahimci wannan take-taken yan shi'a ne wada sisatuhum da kuma irin makirci alal musulmi na ga musulmi yanzu miliyoyin mutane da ke zuwa kin haja ko wanda ya taba faɗa mai haka ko ya taba ganin wani yema wani haka ba wannan ba amma kawai za zo suna ta faɗin wannan abu da ce sojojin saudiya suna daka mutane aka je wajen nan jama'a duk shekara za su yi rika sha'awar su je wannan garin suna ibada ne ba wanda zai wannan sha'awa amma jiyan da suka faɗa wannan maganar kai sai ka ɗauka haka ake musulmi ko mutum sai ya je aikin hajji duk shekara bai gani ba amma yana karanta ƙaryan wannan makaracin sai ce to ka gani rabi'an mala ya ce na hudu ta naƙuduhu fi kalamihi shi tijjani as-samawi akwai tubka da warwara wajen maganin shi yanzu zai tubka an jima zai warware al-mu'allif yatana mutanaqidun fi kalamihi wa ahkamihi cikin maganganun shi da hukunce hukuncen da yake kawo a cikin wannan littattafan shi duka guda hudun malai ce tubka da warwara ke cikin su allati yuqarriruha wanda yake tabbatar da magana sai yayi magana anan kafin ya kai can kuma ya warware ta fama ya kadu ya zukuru matsalatin wa ya ƙarriruwa mala ce za ga ya kawo matsala ya tabbatar da haka take illa wa ya nukudu ha fi mautinin akhar ana zuwa gaba a wani waje kuma sai ga ya warware ta hatta asba hadha amru simatan bariza fi kutubihi mala ce kaga wannan al'amarin al'amari ne a bayyana ƙarara a cikin littattafan shi ولا عجب فهذه من ابرز سمات اهل الاهواء والبدع malaci ba mamaki wannan shine kama da sura da yanayin da zaka iya gane yan bid'a da yan son zuciya su aka suke kullun al'amarin su tafka da warwara ne li'anna aqwaluhum wa ahkamuhum malan ce saboda maganganun su da hukunce hukuncen su innama tabanna ala ara'ir rijal suna gina shi ne a bisa ra'ayoyin mutane wa ahwa'ihim da soye-soyen zuciyar mutane ba a kan nassi ba ya Allah ta'ala Allah madaukin sarki yana cewa law kana min inda ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira da alqur'ani a wajen wani yazo ba Allah ba da kaga dirkaniya da sabani masu yawan gaske amma da yake na Allah ne ko kuskure da sabani kwaya ɗaya babu amma da a ce qur'ani wani ne yayin shi ba Allah ba to da ka samu saɓani ba ɗan ƙarami ba to kasantuwan maganganun 'yan shi'a maganganun wasu mutane ne da soye-soyen zuciyarsu shi yake haifar da wannan tufka da warwara wa min hazi tanaqudat malaci yana daga cikin wannan tufka da warwaran qauluhu fi kitabihi ash-shi'a hum ahlus sunna a cikin littafin shi mai suna ash-shi'a hum ahlus sunna yace yakfina ala zalika dalilun wahidun yu'tina al-hujja al-baligha yace bar mu kawo maka dalili kwaya ɗaya ma wanda ko a kan shi aka tsaya to zai samu mana hujja mai gamsarwa wa kama qaddamna bi anna ahla sunna wal jamaa malaci ai kaman ma yanda muka gabatar ne yace kun ga su ahla sunna wal jamaa lam yu'rafu ba a san su ba illa fil karni thani lil hijira wai sai a karni na biyu na hijira kun gano nan ke ku karaddin fi'ilin ala shi'a alladina wallo ahlal baiti wa anqata'u ilaihim malam sai ya ce gaba ɗaya su fa ba a san su ba ahlus sunna kuma komi nasu su ahlus sunna nan da suka zo to suna jingina ne a jikin ahlal baiti da kowa da komi nasu fa'innana la na jidu she'an fi fiƙihim, domin ba abin da muke samu na fiƙihun ahalus sunna, wa ibadatihim da ibadan da suke yi, wa kullum mu'utakadatihim da duk abin da suke ƙudurcewa na aƙida, yarji'una fihi ila sunnatin nabawiyya almarwiyya an ahalul baiti. Duk in suka kai su komo inda za su ce annabi ne ya ce to za su tattara abin ne sai ka ji sun jingina cikin ahalul baiti kuma wai sai su rika ma ahalul baitin raddi. suna lalata ayyukansu kuma su ce ba sa tare da su amma komi nasu ma a cikin alibaiti suka samu mala ya ce yi ar da haza kawalahu fil kitabi nafsi abin takeici wannan kuma sai yi karo da kanshi yake cewa wa idza shi'na tawassu'a in mun so mu yalwata magana fil bahathi wajen bincike la qulna cewa zamu بأن أهل السنة والجماعة هم الذين حاربوا أهل البيت النبوية سمجة سو أهل السنة نفسوسك يكي أهل البيت بقيادة الحكام الأمويين ألوكة جاغورن سراكنا بنو أمية والأباسيين لكما جاغورن بنو الأباس أباساوة ولذلك لو فتشت في قائدهم da za ka je ka binciki aƙidin ahalus sunna wa kutubil hadith da littafansu na hadithi indahum fa sawfa la tajidu li fiqi ahlul baiti shay'an indahum yuzkaru daga ba ma sa kawo fahimtar ahlul baiti ko kwaya daya ciki wa sofa tajidu kullu fiqihim wa ahadithihim mansuba li adai ahlul baiti kuma za ga duk hadisan su da suke kawowa suna danganta su ne zuwa ga makiya ahlul baiti jama'a kun fahimci wancan magana da wannan eh maganan farko ya ce ahli sunna ma ba a san su ba sai yaushe sai bayan karni na biyu magana na biyu kuma ya ce waɗanda suka yaƙi ahalul baiti su ne wa su ne ahalul sunna su kuma an yaƙi da ahalul baiti na ƙarni na farko ku gano wannan da kyau ku kuma ya ce duk ilmomin ahalul sunna sun dogara ne da suwa da ahalul baiti nan kuma ya ce da za ka je ka bincika ƙidansu da fiƙinsu da littafansu ba ko ɗaya da suke danganta zuwa ga ahalul baiti to ni ne za a ɗauka jama kun fahimci tafka da warwaran ma ba ku gane bari mala ya gane da wancan magana na farko mala ce karanta littafin ashiya hum ahlus sunna a shafi na 300 da kuma shafi na 295 inda ya wannan kaga shafi 90 295 yana ƙara yin shafi biyar ya warware na baya tsakanin tufka da warwaren shafi na wani shafi biyar ne kuna fahimta wannan da kyau sai Allah ce wala ta'rifannahum ilahanul qawli mala yace fa fin nisl awwal a bayanin shi na farko yadda'i anna kullum mu'takadati ahlus sunna ya faɗi cewa duk wani abin da ahlus sunna ke tunƙahu sun kudurce kaza wa fiqhihim da kuma bayanin fiqhun su tarju ila ahlul bait duka madogaran zuwa ga ahlul bait ne wa fin nisl sani a bayanin shi na biyu kuma yunaqidu zalika tamaman sai warwar wannan gaba daya wa yazumu anna ahla sunna sai ya ce kaga su ahlus sunna akhadhu kullu mu'taqadatihim sun dauki aqidan su ne wa fiqihim da fiqhin su min a'da'i ahlul baiti daga makiya ahlul baiti wa laysa li fiqhi ahlul baiti indahum ayyu dhikrin ba ma sa yadda da wani fiqhu na ahlul baiti ko ya yake ba su bashi daraja da daukaka da komi ba ma sa daukan shi gaba daya to jama'a wanne ne gaskiya ciki na farkon ko na biyu walice haka fa littafin yake inda za ga duk harkan ta ƙarya ce ba a je ko ina ba ji dubka da warwara na biyu qauluhu wa tajdiru al-ishara wa tajdiru al-ishara ila anna shia taqayyadu bi masadir at-tashri' min al-kitabi was-sunnah yace abu ne wanda ya kamata a yi mutane cewa su ‘yan shi'a sun ƙayyade inda suke ɗauko addininsu cikin alkur'ani da sunna ne kadai. walam ya zidu alaiha shay'an in dai ba ƙur'an ba ƙur'ani ba ba hadisi ba ba su ƙara da komi ba ba su ɗaukan komi sai cikin ƙur'an da hadisi wa zalika li wujudin nusus alkafiya inda immatihim saboda suna da nassoshi cikakku gamsassu a wajen imamansu li kulli mas'alatin minal masail ga kowace mas'ala daga cikin mas'aloli allati yahtajun nasu ilaiha wanda mutane suke da bukatun su ba su bukatun komi wajen kowa a qur'ani da hadisi kawai suke dauko abun su in ba qur'ani da hadisi ba to ba ruwan su da komi kun ji wannan maganan ko ya faɗi a cikin littafin ashiyahum ahlus sunna shafi na 138 yu'ariduhu qawluhu bai je ko ina ba a shafi na 144 sai warware ta kun ga bambancin shafi nawa eh ku ce man shafi shida eh a shafi eh shafi shida sai warware wancan maganar yake cewa wa bada'at silsilatul fuqaha al mujtahidin منذ ذلك الأحد ila al-yawm bayanai tiryan-tiryan daga wannan sai wannan kai ka ce sarƙa ne babu katsewa na mujtahidai na 'yan shi'a haka yi ta tafiya suna ta ici ta hadi har zuwa yau ta tawala bidunin kita daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan babu yankewa wa fi kulli ahadin yabruzu marji'un wahid a kowane lokaci za ga 'yan shi'a suna da jagora ɗaya mai fatawa ɗaya mujtahidi aw iddatu maraji' shi'a ko kuma su samu a ce nan garin suna nasu nan garin suna nasu dai ba sa yankewa mala ya ce yi kalliduna hun fiye a malihi ke kwaye da wannan imaman a kan duk abin da imaman suka ɗaura su hasabar rasa ilil ilmiya gwargwadon irin bayanan da suke gabatar masu na ilimi allati yastanbituha kullu marji'in min alkitabi was sunna wanda kowane jagora yake ɗibo abin da yake ɗibo yana istinbadi daga cikin Qur'ani da hadisi wala yajtahidu illa fi umuril mustahdatha kuma ijtihadin ma nasu ba sa yi ne sai ga abin da ya faru sabo wanda ba shi cikin Qur'ani da hadisi allati arrafa hadal karn wanda aka gano a cikin wannan karni bisababi taqaddumil ilmi wa teknolojiya na irin abubuwa na technology wanda ya rika faruwa to in kai ne anan baka da zurfin tunani sai ka ce ai babu tafka da warware akwai ai sun ce suna da nasoshi jama'a inda nassi ana ijtihadi ai ba magana ijtihadi ba ijtihadi ma'an nas kuma shi ya ce sun dogara ne da nassin alkur'ani da hadithi shi kuma yanzu ya tabbatar mana yanzu ci gaban zamani kuma ga imaman jere da juna ba sa yankewa haka ya faɗa ku to kuma ya ce in abu sabo ya zo sai kuma ijtihadi kamata ya cin da su suna da komi sai a kawo nasi shine sai malin ya ce fi nassil awwal a bayanin shi na farko yuthabbitu anna shi'a taƙayyado bi nususul kitabi wa sunna sun taƙaita ne akan nassin Qur'ani da hadisi walam yazidu alaiha ba su ƙari ba li wujudin nususul kafiya saboda suna nasoshi gamsassu isassu indahum li kulli mas'alatin ba ka yace ba ga kowace mas'ala suna da nassun su wa fi nassin sani a bayanin shi na biyar anna silsilatul fuqaha al mujtahidin min ash-shi'a ya ce manyan malaman fikiyunsu na shi'a da tawala fi kulle asirin suna jerantuwa ne a kowane zamani daga wannan sai wannan babu yankewa wa annahum yastanbituna minan nususi ma yahtajuna ilaihi su kuma aikin wannan malamai shine kokarin zazzakulo istinbadi kun gano wannan da kyau ku min al ahkam fil masail al mustahdafa na sababbin al'amara kun gano wannan wanda kenan aka ce a ijtihadi ba nasi kenan kun gano wannan kuma shi ya ce komi suna da nasi kuma yayi gaba yanzu ya ce ana ijtihadi in ka ji ijtihadi ba nasi yanzu kaga anan ya warware wancan maganar nashi kenan tun asali a can wajen sai ce matsalan da ba su da nasi sai su me sai su ijtihadi amma ba ya ce su sun takaita akan alkur'ani da hadisi ba kuma su ba sa ijtihadi sai kuma a gaba ya ce ana yi isa mala ya ce wannan tubka ne da warwara mala yake cewa na uku ƙauluhu amma sahaba min gairi shi'a amma sahabbai waɗanda ba suna goyon bayan shi'a ba wal khulafa da khalifofi wal muluk da sarakuna wal umara da jagorori alladina hakamul muslimina wanda suka jagoranci musulmi min ahad abi bakarin tun daga zamanin abubakar wahatta ahada khalifati albasi har zuwa lokacin khalifan nan ba abbasi muhammad bin rashid al-mu'tasim lam yakunu ya'tarifuna bi khilafati ali bas ma yadda cewa sayyidina ali bin abi talibin wai imami bane abadan ba sai da wannan ba bal minhum man kana yal'anuhu yace kai daga cikin su ma akwai mai la'antan ali wala ya'tabiruhu hatta min al-muslimina kuma ba sa ɗaukan alama daga cikin musulmi kun ji wannan magana da suke faɗi ya faɗi wannan magana cin ashiyahum ahlus sunna shafi na 45 wa qawluhu sai kuma ya gaba kaɗan a shafi na 48 shafi nawa tsakani shafi uku yace wal kulli zalika qulna to daga dukkan waɗannan bayanan sai mu ce bi anna ahlus sunna wal jama'a kunga su ahlu sunna wal jama'a lam yaqbalu bi khilafati ali illa ba'da zaman ahmad ibn hanbali bi kathir bas yadda da khalifancin sayyidina ali basi bayan ahmad dan hanbali da zamani mai tsawo wa nususun ukhra kathira fi hadha al ma'ana sai kuma yace akwai wasu nusoshi da yawa a bisa wannan yankin ya faɗi a shafi na ya maimaita a shafi na 49 shafi na 152 shafi na 229 shafi na 230 summa yu'aridu hadha kulluhu bi qawlihi yana ta maimaita wancan maganganu ne cewa ahlus sunna ba su yadda da Allah ba ko ma ba a san da su ba sai karni na biyu kun gano wannan da kyau ku iya ta maimaitawa amma sai ya manta sai ya koma ya ce amma khilafata ali kun ga khalifancin imamu ali to jama'a lokaci ya kure mana ashe sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum